أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa kullum ranar lahadi a nan masjid sabilu da gawan katare na wannan littafi na al'adab mufrad na imam buhari wanda wannan littafi littafi ne wanda yake koya halaye na kirki wanda musulmi duk su doki halaye a gurin wannan littafin a wancan satin muna wani babi wani babi muna tsanci babu hadisi na nawa hadisi na 200 sauke nan zan mu tashi hadisi na 214 babun kenan babe na ta 109 albabun almar'atu ra'iyatu wannan mun yi shi kenan zan mu tashi babe na 110 babe na 110 hadisi na 215 shine yace babun man suni'a ilaihi ma'arufun falyukafi'u man suni'a ilaihi ma'arufun falyukafi'u me yake ne nan abin da yake neman suni'a ilaihi wanda aka mai ma'aruf wani abu na alheri falyukafi'u to ya rama ko ya siya mansu ne wan ilaihi wanda aka mai wani abu na alheri ya rama ko ya biya me yake ne ke nuna baba in haka ce abin alheri duk abu na alheri in wani dan uwa musulmi yama kamar wani bashi ne kai ma ci kai ma ka mai alherin na wataran ba zan tabbiki ba kamar kwarya ta kwarya ne kenan wataran ai shi da ya ce ma'aruf in haka ce ma'aruf dukkan alheri kenan yana ɗauka tun daga mutum yanzu ya zo misali tun daga ƙaramin alheri har babban alheri ƙaramin alheri kamar ne kamar ne ƙaramin alheri kyauta babban alheri ta ce kyauta ne babban ce kyauta kyauta yanzu kyauta kyauta tun da ta kama ta kuɗi ta abinci ta kayan sawa kana zaman zama ko mutum ya zo ya dinkiri ko da dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba ko mu'amala ko dan uwa wani musulunci ya dinkibe kyauta ya baka ta kuɗi ko ta wani abubuwa kawai ba sun yawo zaka kai na sau kai shiru na farko zan mu gani a wani ruwai kamar adda Allah saka da alheri Allah shi kan uwaye Allah kare arziki wanda da muke wannan musulunci ya zo da wannan ba mutum bai zai so kawai kwashi abu ya baka kuɗi kana ga ya dole ne zai ma kyautar ko ya aiko ba kwamfile guda ko aiko ba buhun shinkafa ko aiko ba buhun hatsi ko aiko ba na abu kawai ka kai na san a ka nuna ka yi daji eh ko ya yi ma bashi yawwa ko ya yi ma bashi kana bin shi bashi ya ce to wannan bashin da ke bi an yaje ma ko kuma bashin nan da yake bi an biya ma duk dai mu arufin amma faju kafi kenan kayi godiya ka wa mutumin addu'a kuma kai ma ka sa a ranka wani mutumin kamar yana bin wani bashi kai ma da ka samu wata occasion kamar irin wannan abu duk wannan shi ne zai karanta da mu idan abin da muka ce ba kawai bai na zo a yi kuma wata kyauta ko amma wani abuwa kawai kai dan su ne gashi ce na gari a'a na gode Allah saka da alheri Allah ya ji kan uwaye Allah ƙara buɗe Allah yi kaza Allah yi kaza duka wata adda musulunci ya wadda wannan annabi fara kenan shi yana masu ne a ilaihi ma'aruf ko ma'aruf ina ba sai kuɗi ba dukkan abin alheri a ba dukkan abin alheri in dai amma to kai ma mutumin ne kasance kamar ya biyo ka bashin alheri ne ya ma karama wa daren ko ba ci wani ka yi ni ka mai addu'a kuma ka yi ni ka yi godiya to wannan dai zan ga hadisai za su karantar da mu duka wannan darasin insha Allah shine babu man suniya ilaihi ma'rufun fa yuqalu idan yana karanta wannan da suke littafi a gurin su rika bin karatun da yake sai ruwa ta farko da ce
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرح عن شرحبيل مولى أنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجز- ف- فليجزعه فإن لم يجد ما يجزئه فليثنى عليه.
فليثني عليه فإنه إذا أثنى فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب زور saubai saubai so نعم idan in ka ce sau daya saubai kuma ya koma guda biyu to wannan ruwa ta farko baicin imam buhari ya hudo ta ana adabul mufrad bai haƙi ya hudo ta a cikin sunanin kubura da kuma ta zo a can sharhu sunna kuma ruwaya ce wadda albani ya sahaha ta kenan sai ce حدثنا سعيد بن كفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أمارة بن بزية عن شرح بن مولى الأنصاري فيت عن جابر بن عبد الله الأنصاري شين صحابهم هو واي صحابهم جابر بن عبد الله الأنصاري kenan daga Jabir dan Abdullahi Al-Ansari Jabir dan Abdullahi Al-Ansari ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah yara kuma mutumin Madina ne shi Jabir bin Abdullahi Al-Ansari kale yace kala Nabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma'aiki yace yace ni man suni'a ilaihi ma'arufun falyajzihi wanda aka aikata zuwa gare shi wani abin alheri abin kirki to ya sa kauta shi ne man suni'a wanda aka mai suni'a aka mai ilayi wanda aka yi kenan zuwa gare shi ma'arufin abu na alheri fali yayi zihi shi ma yi fali zihi yayi ne ya sa kauta ko to me alheri nan da ya ce man suni'a wanda aka mai wanda ya samu wani ya mai wani abu na ma'arufi na alheri fale ya jirgi ya sa kautawa wannan wanda ya mai za mu fasa tarihin kwana sai mu zo sai ce fa'illan ya shi ma ya jirgi in bai samu ba abin da zai sa kauta mai falyusi ne alai to ya yaba mai abu ke dai ya yaba mai ya nuna ya gode fa in nahu iza asna dan shi in ya yaba wannan alherin da aka mai faqad shakarahu to kamar ya gode wa mutumin da ya mai wa in katamahu in kuma ya koyi alherin da aka mai faqad kafara to ba ya yi kafirci kafirci da yake nuna ya yi butulci kenan shi kalmar kafirci tana zo akan butulci kenan na faqad kafara ya wa mutumin wanda ya mai alherin butulci sai ce wa man tahalla wanda ya ado da halla ado bi ma lam yu'da da abin da ba a bashi ba abu ba nashi ba fa ka anna ma labisa saubai zuri to kamar ya sa tufafi guda biyu ne na karya na zo ga fasara hadisi to me yake kanta da mun hadisi abu guda nawa abu guda nawa ke kanta da hadisi abu guda ya rabi abu guda biyu ke karanta da mu abin da ya karanta da mu na uku duk wanda ya ma wani alheri mu fahimci wanda duk wanda ya ma sai da kana ka abin kamar kanka fike abin kamar ya ce ko kuma ka wasa mutum annabi ne wani kuma da sai ya ka sai ya ga sana man suni'a ilaihi ma'ruf duk wanda aka mai ya samu wani alheri bari ya ji shi ma ya sa kauta wanda ya mai me yake ni da wannan misali ai shi ne a maudu'in karatun makauli ana zaman lafiya kawai ya aiko wa buhun shinkafa gida ko buhun hatsi me wanda ya ma alheri ko to kawai sai ka yi da sa kamar dole ne ya ba an san dan Allah ne to Allah kuma yace ku gode kenan dole ne kamar shi kai ne na gani na ga sako Allah saka da alheri Allah ya kai iyaye Allah ƙara arziki Allah ƙara buɗi kenan wannan ba kiɗa ne ba kawai shi ne ne ke nina na ɗaya kenan nan in baka shukur in zaka yi shi amma dai wannan inda ba kuma bai ci wannan sai ki bai cin kame kai ma radda wata sa'a ko wata uka zo samu kai ma ka samu kamar wani alheri ba wai ƙwarya ta ƙwarya ba yanda a kenan shi alheri ai duk da kai rana shi ko da karami ne yanzu mutum mu na karkara in zai zo gida me yake zawa ba ya kulle ba wake ko guja fiya ɗaya ko kwai na zaba guda goma yomi ne wani ai alheri ne to kenan da yake kawo ya taso tun daga ƙauyensu nesa kilo ɗari ya kullo waken shi tiya biyu ko gajanga ko gurishi ya kawo duka abin da ya kaɗe an sai da shi ne bai wuce na jika guda ko jika biyu amma dai ai ba kuɗin ba za a kalla ni za a kalla mutuncin da ya taso tun daga can ƙauyensu ya kawo kenan kila kai wannan mai gidan da ya kama wannan kenan kila kai ma ai ka taɓa mai wani alheri wanda in abin jika ne a auna kudin kai abin da ta mai limkin limkin ba limkin ba limkin wanda yi ba ba biki ne ba za ka ɗauka na irin walatan da sassa ka sai wanda kenan na baka kai ma ina jira ka bani a'a wai ka san me ma alheri kai ma karama ka san me ma alheri kai ma karama kuma rama ba sai ba daidai ba sai ya zama to ba egal din abinda daidai abinda tunda ai kai ma ka san ya yi kai ta ka san kan ya yi karin abu kuma rama wai ai ba ta akan shi ba kila rama da zaka akan wani diyan shi da karama ko akan baban shi ko akan wani abubuwa yanzu ya ma alheri ya ma alheri misali sai ka gewe sai ka je ka gaida baban shi kai zumunci da baban shi in ya ji ai baban zai ce wani ya zo ya gaida ni zai ji ni kenan kai ni ka rama kenan kaga shine mawasu na ilai ma'ruf faridi sai ka ce fa in lam yajid ma yajid in bai samu ba amma alheri ko ba ka samu abin da daidai zaka sakautawa shi mutumin falisu ne alai to yayi yabo akan abu ya ne zai yabo abu akan abu ko yayi godiya a gaban shi ko kuma yayi godiya yanda za ta iske shi yanda kuma wanda kai godiya a gurin shi ba wanda dan zugewa ne ba zai zo ce kana kaza kamar kaga wani dan uwan shi kace kai wani Allah saka da alheri jiya ma ya bani kaza ko kaga dan uwan shi ko kaza shi ce Allah wani Allah saka da alheri jiya ma aiko min tiya bi ko yayi kaza kenan kaga falisini alai sai ce fa innahu idza asna idan yayi yabo akan shi fa qad shakkarahu to ya mai godiya wa in katamahu in kuma ya koyi alherin da aka mai yayi na sam faqad kafarahu yayi butulci kufur a kuna nan butulci ya zo ma kyauta sai kaga kamar wannan kyautar dole ce kun gama a gari kawai na ga sakon ka wuce bai yi ba buhun shinkawa buhu biyu ai kuma ai kuma da kawai na ga sakon ya dole ce na ga sakon ko ai kuma kwamfule guda ko shinkawa mutum ko wani yama alkinsa ko wani mai baka waya ba ka ce na ga abu kawai na ga abu ko kai mai kawai ba wani duka kawai na ga abu a'a sai ka zo falisu ne alaihi malamai suka ce addu'a za ka yi mun gani mun gode Allah saka da alheri Allah ya kwana kai iyaye Allah ya kan uwaye Allah wa zuriya albarka mun gane kenan wannan ba fadanci ne ba kuma ba wannan ne ba yawwa sai na gaba bai ce wannan sai ce wa man sahalla sahalla ado wanda yi ado ko yi wani buri bi malam yi uda da abinda bayya ba a bashi ba baka anna mala bisa saubai zuri to kamar ya sa tufafi guda biyu ne na karya to me ke nina tahalla bi ma lam yuda shi tahalla bi ma lam yuda zai yana dokan abubuwa da dama mu doko yanzu bangaren mata yanzu bangaren mata kamar mace yanzu zamanin zuwa kuskurewa mata suke yi wani a cikin maza irinsu da kuma irin wannan makeup da ake yi kawo mace yanzu ai sai makeup in ka aure ta ka ba haka ne ba take eh in ka kalle ta tayin meko aka aika ma hoto ka aure ta sai daga ba in ka ganta ai ba haka take ba kenan kaga ita ma ta halla ta yi ado da abin da ba na ta ba na gaskiya ko kuma a littattawa malamai suka ce a yanzu duniya ta ci gaba duniya ta zo yanzu ilimi na siyasa ya ci gaba kamar yanzu mace bata da watar bata da kirji ai da ko abin da za mata a sa mata eh to shi ma ta a malamai suka ce irin wannan ma ko ko bata da dubura ko wani abubuwa da ai da ko allura da za yi a ƙara mata to duk wannan malamai suka ce shi ne ta halla bi malami guda kamar ka yi ado da abin da ba naka ba wannan ɓangaren mata ke nan ko ko ko ɓangaren rayuwa ma sai yau da gobe zan yi aure zan yi aure windi gare ni ko kuma da ilmi mota amma dai na iya mota sai rika zuwa hira da mota ina cewa ta wace kenan na yaudare su da abin da ba nawa ba duka wannan karkashin ta halaye idan zaka je kai ba sai ka da ilimi nan ko da tsohon wundin ka kana zuwa da mota kuma ta san motai ita ko inda gari ne wanda ta san mota a wani tsohon baban ka ce ka doko ko ta wani aboki ka ce a'a kawai ka je kai barazana can wani gari ko wani guri na abin naka ne kamar yadda ake cewa mutane ka zo kai aran ko ka ari kaya ko na sawa ko na wani abu duk dai ta halla duk abin da zaka yi guri ka yi ado da shi wanda ba naka ne ba kuma ka zo ka cuci mutum to shi ne aka ce faka an na mala bisa saubai zuri amma dai wanda abu na aro na gidan ku wannan an sani ai naku ne ko da kawo ba daidai ki da wanda zaka je yanzu zaka yi aure misali a maradi ko zaka yi aure a mata mai da daga ɗaukar mota mai tsada kana zuwa hira kai kuma anan wurji ma baka a can ya za a yi ba aure da wani ba a yi aure da ko sai an zo ka ga ka ga wurji bakin ka wurji kenan nan Allah so ke kowa ka tsaya Allah ya tsaye da inda Allah ya tsaye da ka ka tsaya kar ka cuci mutane kenan shine wannan man tahalla bima lam yubda duk wanda ya ya yi ado da abin da Allah bai bashi ba kamar ya sanya ya sanya mai sauwai zo tufafi guda biyu na ƙarya wannan muka ce ruwa ce wadda ta zo a ina sunanin bayan ibo da sharhu sunna da kuma a tirmidhi kuma a tirmidhi ma ta zo sai ta zo an jabe ne ita ma ta zo inda yake cewa man udiya ada'an fa wajada falyuzi bihi wa man lam yujid falyusni sai yace man udiya ada'an wanda aka bashi kyauta kaga yazo daudo tantagrama bai cewa musuliya can ta man udiya ada'an wanda aka bashi ada'an menene kyauta fawace da kuma ya ji daɗin abin da aka bashi falle shi bihi to ya sa kauta a wannan wanda ya mai wa mallan yujad in bai samu abin da zai sa kauta mai me zai falle su ne alai ya yabe shi ya godiya aka abin fa inna man asna duk wanda ya godiya ya yabo aka abin da aka mai fakar shakara to kamar ya gode ne wa man katama wanda ya koye kuma an ma kyauta kai na san ka koye fakar kafara kayi mutunci sai ce wa man tahalla bi man lam yu'tihi duk kuma wanda ya ado da abin da ba a bashi ba kana kallabisu saubai zuri a can na yace fa ka annama can kuma yace kana kallabisu saubai zuri ya kasance kamar wanda ya sa tukuwai tukuwai ƙarya kuma ya zo da dama da kwai ruwa ya aisha ma da ke cewa man tashabba bi ma lam yanal kana kallabisu saubi duk wanda zai koshi ko ya sa ko ya yi ado da abin da ba nashi ba ya cuci mutane wannan kamar ya sa kuwa karya ce kenan wannan ruwa mai take karta da mu mai take karta da mu ma za su tafa da majewa abu biyu ne ko in an mu isa ne an mu wani abuwa ba laifi ne ba mu gode Allah sa ka da alheri ko har tukunci da ake bada a musulunci da kunshi tukunci wannan a zo da gudu a ce an ma kyauta a zo da gudu a ce ka sami examen ka ba da tukunci da kunshi a musulunci tukunci hannun da ya fi sale ma ba da sauran wannan wa ala salata suka abi da aka kame albashi an mai gafara ba riga ce yawa ko ya ba da kenan har irin su tukunci wanda kai ne da kunshi a musulunci tukunci wa eh yanzu ce yanzu ga nan wani yayi kaza ko matar ka ta aihu ko kuma ka sami examen ko kuma ga mota an siya ma ko ga kaza ka samu sai ka huda wani abu ka ba mutum a yi tukunci da wasu kuma kuke kawo to shi ma da kunshi a musulunci ana yin shi in an zo an gama halalan ne kamar irin wanda ne duka yana shiga sai ruwa ta gaba ce
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن, ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه yawa kaga shi ba ne shi shi ma wannan ruwaya Ahmad ya hudo ta Ibn Hibban ya hudo ta Albani ya sa hata a cikin silsila kuma ga tana cikin adabul mufrad yace hadathana musaddad qala hadathana Abu Awwana ta an A'mash mala A'mash ne Sulaiman an Mujahid Mujahid kuma malamin tafsiri ai kuwa san shi malamin Mujahid al-Majid Ibn Abbas wanda ya daya cikin mufassirin an Ibn Umar daga Ibn Umar wani kenan Abdullahi dan Umar dan Haddabi kala yace kala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yake Allah mai tsira da amincin Allah yace man ista'aza billahi duk wanda ya zo ya nemi tsari da Allah fa izu ku ba shi tsari wa man sa'ala billahi wanda ya zo ya tambaye ku dan Allah fa adu ku ba shi wa man ata ilaikum wanda ya zo gurin ma'arufa ya zo muku da abu na kirki na alkeri ya muku alkeri fa kafi uku kurama fa in lam tajidu idan ba ku samu ba abin da za ku rama na alheri fa da ula to sai ku mai adda hatta ya alama har ya san wani shi wanda ya alheri an ka fa'atumu cewa ne kun rama abin da mu ba da ki ne ko mu gane ba ni biki zan can wa in ka da biki shi ma da kuma kaula kan shi kenan nan abubuwa guda nawa ce na farko ce manista aza billahi fa'izuhu wanda wanda ya nemi tsari ga Allah ku ba shi tsari mutum zo ci dan Allah ku mun kaza ya kama ku da Allah ku mun kaza ku mun kaza kenan ku ga girman Allah nan ku mai abu wa man sa'ala wanda ya zo yayi bara ya tambaya yace dan Allah dan Allah ku bani kaza shi ma ka ce me ku ba shi malamai suka ce sai dai in akan ƙarya ce ko kuma an ba shi abin haram da sha tun da mun sha gani irin masu bin masallaci masallaci misali sai kai azar sai dai wannan kuma baka biya wannan ka biya wannan sai gaba kai da kuwa ba misali sai kai azar wani sai kai azar da shi a wani masallacin a magarba ko sai ku tsaya a masallacin ku kuma abin da ya hade a can ba shi ba zai hade a nan ko ko kuma wani shi yadda yake takardar mutuwa yake samu wannan kwasa da ke shiga nan ita yake samu kawai duk inda ya ga mutum ya tsaka sai tsira shi da kauye miki da kauye miki wata ta mutu bata da abin da za a mata kaza bata da abin da za a kaza a taimaka eh a taimaka wa tana nan mor yanzu da kauye miki mun zo mun ga dan uwa ne ya mutu ba mu da kaza ba mu da kaza ya kashe ma jiki ka be ka yayi gaba kuma in ya mance yau ya ma yau ya ma ko to kuma in ya mance kwana uku kuma hiyo to kaga wannan duka in ƙarya da ka sani ba ne ba ko kuma wanda zai zo a zahiri mashayi ne ma dama da kuma wanda wata in ka shigo da ko shi ba da ya kawo wanda in ka shigo wata yana wani kin ma kiyawo zai zo mare da kima ya ma dogon turai ce ce shi ma'aikaci ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza yana neman taimako ayi kaza to kaga wannan duka zai kalkashi wannan masu albillahi fa aku kila wanda an san kat dan Allah ya tambaya aka ce ku bashi sai dai kuma kat ku yi ka kusa duk a kan in duk da shiga kullum kai ka kasa sarka ma kowa ka ga haka ne irin masu zuwa masallatai tun da an samu daya biyu wanda ba ne ba gaskiya ba suke wani kenan ka sa ka ga kowa ma a haka ne amma duk in zahiri ya bayyana a kanka wannan ƙarya ce zai karkashin wa mansa adabi dubillahi amma dai ba ƙarya da yake kuma da alama gaskiya mutum ya zo tambaye ku dan Allah kuma kun yi ƙarya abin ba a ku ba shi in kuma ƙarya yake kun tabbatar to wannan sai ku yi akwai tarihin wanda ya kana a wannan zamanin umar bin khattab wanda ya zo shi ma masallaci an kare sallar ki tambaya ana tattara mai ana tattara mai sai wanda daga cikin cewa Umar bin Khattab wannan fa dama ya tambaya a wani wuri sai da aka kare sai Umar bin Khattab sai ya kira shi aka tattaro abin da ya amsa gaba daya sai aka ba da daidai bukatar shi aka ce ungo wannan kai sauran bai ke ba eh ko shi wannan dama an gan shi kamar ka gan shi ai zuwa kana gani wanda ka gan shi a masallaci kai azhar kuma ka zo wani masallaci ka gan shi kuma abin da ya waje a can ba shi bai waje a nan to wannan ba a san wannan amma dai in dan Allah ne mutum ya zo ci dan Allah a bani dan Allah a bani wa man sa'ala billahi duk wanda ya roke ku dan Allah fa a duhu ku bashi wa man ata ilaykum ma'rufan wanda ya zo muku da ma'ruf muka ce ma'ruf duk abu na alheri kuɗi ne cash ya aika ma complain ne ya aiko ma wani kayan gona ne ya aiko ma menene ya ma fa kafi uku ku rama abin da muka ce rama ba wai ya ba ni buhu guda ba wai ka sa a ranka kamar wannan yana bin ka bashi ai al'adar mu muna cewa tan wani da yana bi na bashi ko kama a ce baban ka ne ma wani abu ne kace kai gidan wani suna bi na bashi sai na rama to irin wannan ne ke ne kenan kai ma ka sani daidai ruwa daidai tsaki abinda ka samu ya mai ke ma alheri kowa ko koge na san kari kai ma wata ran ka samu ka bai alheri shi ne al'adar mai da muka wuri dazu irin ba kawai da yake kwaso dan fiye shi ɗaya sai gero ko ga janda duk ba wani ne ba ka musu yato haka wannan duk sun ci akai su sai ce in baka samu ba kai bakka da karfi kai kullum kai ne ake ma ake ma ake ma bakka da karfi kai ma wata kusa da zakai kenan shi da falam fa illam kun ba ku samu ba kuma kai ka samu ba mutum ne yana ma'azini na ma'azini ko mota shi sai dauda ka zo ka wanke ba ka mai alheri ba eh wanke mota shi ta mai alheri yaran su zo su wani guri ka tarbe su ka raka su kana musu gida kai su makaranta ko da ka mai alheri zaka wuce gidan shi kaga wani abubuwa zai cuci gidan ko gurin ya cika ko na abuwa ka zo ka ce a gyara na ka mai alheri shi ne ba wai ke da bin ma alheri shi ma ka mai wai abin da na musulunci ke kira alheri kullum ya rika fitowa daga bakin mutane a gari ana alheri shi ne kawai to fa in lam tajidu in ka buga ka buga baka samu daidai abin da zaka mai ya zaka yi fa da u fa da ulahu sai ka mai adda adda kuma sai ya ce bana kana ji hatta ya alama haddai an ka fa'atumuhu ka biya shi kenan adda amma ya san ka ne shi ne muka ce Allah ya dan uwaye Allah kaza Allah kaza duka mai wannan dogo adda kenan ka gane yace hatta ya alama hashi ya sani ga wata ruwaya sai ya zo hatta tarau wani guri kuma yace hatta ta alamu ga ruwayar abi dauda shi ma ibn ibn umar ne shan ma ibn umar ne sai ce man ista'aza billahi fa izuhu man sa'ala billahi fa atuhu wa man da'akum fa ajibuhu sai ƙara wa man da'akum wanda ya kiraye ku wata walima ko wani abu ko wata gayyata fa ajibuhu ku amsa wa man sana ilaykum ma'rufan wanda ya aikata muku wani abu na kirki ba kafi uku kurama fa in lam tajiddu in ku samu ba abin da zaku rama fa duqulahu sai ku mai hatta hatta tarau hatta sai kun ga annabun kaska fa azuru kun ga kai wannan ne na biya shi abin da yake mun kenan hatta hatta biya da wata ruwa ce hatta ta alamu wa sai kaga na arabun furan ne ce hatta ya alamu ko hadisa iya ce hatta tarau a can a abi dauda ne ce hatta tarau a hadisa iya ce hatta ta alam kenan wai ku yi ta mai addu'a ku yi ta mai addu'a ku yi ta mai har dai ya san ku mai ku ma dai ku san na salke bashin ihsanin wannan da yake mini ya mun kaza ya mun kaza na salke kenan mutum kaga zama to kullum ana ma ana ma ana ma babu kus kana ga abin ya dole ne amma kenan kai ma ka wa mutane godiya kuma ka bai addu'a sai ce babun 111 mallabe tigil mukafa wanda bai samu ba ana mata alheri kai ba yanda zaka ba hanya da zaka wannan mutumin da yake ma alheri babu wata hanya da zaka shi kuma kulle yana ma alheri sai ya ce fal ya dabula to kamar ada eh yana ma yana ma yana ma amma dai kai babu hanya da zaka mai to ko ina ka rasa inda zaka mai me zaka mai shine mallam ya shi wanda bai samu ba mukafa a ramo da zuwa mutumin da yake mai ma'aruf wal yadda ula hutu mai adda sai ya ce قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عن ثابت عن عنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أن- ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوت ما دعوتم الله ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به
to ita wannan da zan mu karanta baitin ta zo na adab nufrat abu dauda ya fito ta albani ya sa hata a cikin sayil adab nufrat ya ce wanda bai samu ba abinda zai rama ya adda ko to shi ne ce na hadisina musa bin isma'il kala hadisina hamad bin salamata an sabitin an anis annal muhajiri ya ce suwa muhajiri sahaba annabi kishi biyu ne sahaba annabi kishi da kwai muhajirina da kwai ansawi su muhajirina wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso daga garin makka ya yi hijira da su da kuma wanda suka shi hijira da sauran garuruwa na musulmi suka iske annabi madina wannan su ake ce musu muhajiri wanda ba ɗan garin madina ne ba sun yi hijira ne su kare addinin sai kauro madina su ne muhajirina ansar kuma 'yan garin garin madina wanda aka isko 'yan garin ma'aikakun garin 'yan garin su ne ansar kenan da wani sabon manzo Allah da kwai ansar da kwai muhajirina da kwai ansar muhajirina su ne wanda suka zo daga makka ko kuma suka zo daga wani gari ma suka zo duk muhajiri ne ai wani ba daga makka da ya zo wani daga wani can eh wani sa ba daga ai ba daga ba 'yan makka wani ba 'yan makka ne ba misali kenan duk dai wanda ya hijira ya zo garin madina wannan sunan shi muhayya shi kuma wanda aka isko a gida dan madina sunan shi ansar to wannan ruwa daga anis wani anis wani anis anis bin malik ko anis dan malik ya ce annal muhajiri karu su wannan muhajirai wanda suka hijira suka iske annabi suka hijira da annabi suka isko yan madina su ne karu suka ce suka zo gurin manzo Allah suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah zahabal ansaru bil ajr kullihi mutanen Madina sun kwashe lada gaba ɗaya sun tsaye da shi kamar yadda can masu kudi su talaka sai ka karar masu kudi to shi ba nan kuma ɗan muhajirin ne suka zo suka cewa annabi ansar sun kwashe lada gaba ɗaya me suka yi na so kwashe lada gaba ɗaya ai musu lokacin da aka yi hijira wani hijira wanda ake na zamanin musulunci kawai da kai da awakinka da gidanka da komun ka bari kake da kai sai izar yanka kawai zaka wuzo ka kauro baka da komai zaka zo garin baka yau sabu ya ka sai kauro tunda su can makka kafin a yi su barga ka wuce da wani abu kowa haka nan yadda kake haka kawai da kwamfulan ka guda ne kawai zaka bi kawai zakara ba ka sa kawai sai mai sai madina ka tsere kenan baka da dama ka sassaro kayan kama saboda kai kanka in kai wanda sai a kashe ko a kwaci kayan kayan ka duk ya zama ganima na yan makacin ba abin da ka zo da shi kenan haka duk aka kauro aka zo yana aka zo aka cika madina kenan ya kasance madina ga yan gari ansaru ga muhajirai wanda suka zo su kuma kowa ya zo haka na in shi to ya suka musu sai ka auna gari ne yanzu ga yana wa sai kauro garin ko ba su da komai dan soyayya da soyayya da musulunci sai ya zo gidana ka zo gidanka sai ka raba gida biyu ka sa shinge yan uwa ta yan uwan taka aka yi kawai ga kudin kun zo sai a nabi ce kuwa kama ɗan shi in ka kama mutum kuma ka zama to kamar uwa ɗaya ba ɗaya kawai kuwa sai kama na kama ka na kama ka sai ka je in kun je gida ga gidanka sai ka sa shinge haka kai tsaya nan ga gida na raba na baka shi tsaya nan gonarka ka raba ka ba shi rabi kayan kiwo garkarka da bino ka raba ta haka suke musu to aka san sun sai da lada kenan suke eh bas baka da komai kawai yanzu ka zo gari baka da komai kawai wannan ya zama to shi dan wanka sai ya je gona da gida ake fara a je gida a auna igiya a sa shi kai ka da kai na da kai kai malamai suka ce har sai kai da kowanne suke sakin matan su suna da uku da saura musu sai ida saura musu gida sun ba su gona sun ba su sun doke su yan uwa sun musu kaza sun musu kaza to da wani ne suka ce ya zu su sirama kenan sun musu ma'aruf ko kenan sana'a ma'aruf sun musu ma'aruf shi ne suka ce ai ya rasulullah zahabal ansaru bi ajr kulli ai mutanen madina da muka isko sun tafi da ladan gaba daya mu ladan ne ganin hijira da muka yi amma dai su dukiyar su gonakan su gidajen su duk sun raba sun babu kuma ba gori ba kaka da ba kaka da kuma wa yusuruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa in abinci ne sai so kai ka ci muhajirin in kan kansu su ci kenan kaga kai da lada gaba ɗaya kala sai annabi ya ce la ba sai da ladan nan ba gaba ɗaya in ma da autun in dai kun musu addu'a ba su dai da ladan gaba ɗaya ba a kul ma da autun laha lahum in kuna musu addu'a wa asanaitum alaihim kuma kuna yaban su kuna musu godiya akan abin da suka yi kenan amma me ke kanta da mu duk wanda ya ma alheri kenan ka kamar addu'a kuma kamar yaban abin kenan shi ne annabi cewa kenan ku muhajirin da kuke ga asasin sai lada idan kun tashi wannan kun musulmi addu'a kun yabe su to zai zama to kuma kuna da lada su ma su ma suna da lada kenan duk dai na nuna mu dai can duk wanda ya ma alheri kamar addu'a haka yi nisa in kai addu'a kenan zai zama to kamar kai da shi kowa da lada babu na sha biyu babu mallam ya shukurin nasa wanda zai gode wa mutane dan adam butulu ka zama butulu kai duk abin da aka yi ba gode wa mutane shi ne zai kansar da kai mallam ya shukurin nasa wanda zai gode wa mutane sai ce قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس to wanda hadisi dai sai ne la shukuru Allah ma la shukuru nas Ahmad ya hudo shi Albani ya sa kashi la shukuru Allah bai godewa Allah wane ma la shukuru nas wanda bai godewa mutane duk wanda bai godewa mutane bai gode wa Allah ke ne kenan shi ne la ya shukurin laha bai gode wa Allah wane man la ya shukurin nasa wanda bai gode wa mutane ai Allah in zai baka abu sai sa sababi zaka samu abu saluran nan zaka samu zaka samu sai Allah ya sa sababi sai ta biyo hannun wani sai bi sai ya baka kenan kaga dole Allah da yi wannan yace kuma kawa wannan godiya ba mai da wata kai ya dole ne a tsaya masu Allah ko ka sa hanju dai da ɗan'uwanka kenan dole kai godiya Allah saka da alheri Allah ya kan uwaye Allah ƙara arziki dole kai wannan ai Allah ma ta da in shakartu la azidan naku in kun gode zan ƙara mu Allah ma ta in kun gode zan ƙara mu shedan ma da yin bayani yace zai fadda mutane ai ta zaka samu wala yastajiduna aktsaruhum shakirin ko ai ta ba ka samu mafi yawan su masu godiya kenan dan bai ce ba sabi da sai mafi yawan ba sa kasance masu godiya kenan shi Allah ma so yake ka gode mai sai ya kara ma kuma in wani ya samu Allah ya sababi ka samu kalkashin wani sai ka gode mai kuma ka mai adda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ai shine kuwa ko lokacin da ina fataha na laka fatahan mubina ta sako da ya gafi Allah laka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akara wa ya kimani matu alaika wa ya jika siratan mustaqima to ai Allah yake a wannan sura ina fata na ka mina Allah ya gafarta ma zunubanka annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya da wanda kai da wanda baka yi ba ma da na baya da na gaba da mine ne dukka an gafarta ma zunubanka kenan kai garanti mine ne dan aljanna ne kai sakkake baka da laifi ko kada annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da wannan Aisha ta ce sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya kwane na sallah in yi tsaye yana sallah har sai yana daga kawo shaka kamar ya kage in ya daga wannan ya daga wannan ga wata ruwaya suka ce har kafa shi take tsattsagewa kamar yadda ake wasu don yawan tsayuwa da sallah to yanzu a rayuwa ka taɓa ganin wanda kawai ta tsage saboda ko ta kumbura sai dai bai layako to shi annabi kawai har ta kwashe ta tsatsage na wasu kuma ta kumbura don kwana sallah shi kuma yana da yana da garanti Aisha ta ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma abin da zaka yi da abin da zaka yi ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara dukkan an yahe ma to me sake bakan ka wahala sai ce awalam akun bana kasance ba bawa mai godiya bana kasance ba bawa mai godiya kenan godiya ce da abin da Allah ne mai sai yake lillinka ibada zai gode wa Allah to haka mu ma in Allah sa da sababbin ka na samu wani abu sai ya ce imani in gode ma duk inda sabon mutum na samu sai ya ce in gode ma ko da sabon mutum ya mun kaza in gode ma kenan duka wannan ba ya shiga da wani bakwai dargo don daga tukuici kyauta wani ne duka ana yi kawai ba ka mai da ba abin ne ya biki ya biki hatta biki na mata wannan in ka ba da in ba da shi ma fanni ta fi ne ba irin walatun ne ta sakisin da madauki a kyau shi inda zai zama su bikin mata ya magana kamar ya zama to kawai na kai miki kartar ɗan kwafuro guda biyu da jikka goma kin aihu kema sai kin kame da sharaɗin wannan amma dai in je in bada ta bada alheri ne kai kai alheri ba laifin ne shi ba tunda ba sa sharaɗi ba shi kuma shi ka sa sharaɗi ne sai ka limka kamar ya zama to na baki kaza shi ne wannan amma da yadda muke ne yanzu zan yi aure ka kame buhu guda ko ka bashi jikka goma to ka san shi ya radda ya tashi ko tiya ɗaya kai shi ma yayi yayi haka ake so amma da ce ba jikka hamsin ya bani ko buhu biyu na shinkafa ai ko mini zama ya aure ni ko ban wani ai shi ma ya sani to abin da ake so in ya tashi faltuka biyu kai ma sai ka dauki daidai karfin ka ko LO riba kin nan ka zai guda sai ka saya ka kai ka nan wani jikka ko fiya wata ana gobe auren kai ne ka kai biya wata ne ne kenan ya san kai ma kuma ya san kai ma ka kula da abu tunda ya san kai da shi da ba kai kula da shi da duk abin da aka yi kyauta da alheri ba a mai da su kuma abin da ake so abin da mutum yake ma kai ma karama ko ba a mai da kyauta ina da ake mai da kyauta wata kyauta ce ake mai da wa gori cin hanci ta gori kamar kyauta muka ci ba a mai da kyauta sai dai ita gori ce kamar na ma kyauta kuma sai ka ji ina gora ma a unguwa ko a ma'aikata ko a sabisi ina gora na ma kaza sai ka yi sallama ka ce ga abinka saboda shi musulunci na son kare mutunci ke na wannan kare mutunci ko kuma kyauta wadda wadda in na ma ita kana ga zakka ba da idinta ko kuma kyauta ta malamai kamar yanzu misali wani aka maka lawan guwa a san shi sai tashi da kai shi je kasuwa ce sai mu afini ka san da inje taya ai ba shi da ai kyauta to wannan ma an ce ita an maida ta musu eh sai eh yanzu kai misali yanzu pesa da ka malam kasuwa su shige sai abubuwa ne ya tsaya ne sai ya ci ya sai wannan ya sai wannan to kun sai ai su to da gari masu sai ko eh ke dan aiki dama in wani amsa wani zai ce a karba kala ba ka kudu ko to wanda aka ce ita ma ana mai ta in ce mutum ai ya bada ne yawa ya bada ne ba dan a'a wannan daban take ita ta yanzu kamar malami babba ya je kaso dole ce zai je sayar a tama zai je ce a samun a tama in sayar sai kaza ai zai fito da dama su sa shi kudin ba su ku ai ba su yi niyyar ba inda sai niyyar su kame a gida to ita wanda ita kyauta ita ce suka ce ana mai dada da kyauta kuma wanda jifa ce ina neman wani abu a gurinka ko a sabis ko a wani abuwa sai in aiko wani abu kan tambaya wani abu kyauta mai shigar rashawa ita ma wannan ana mai dada to duk irin wani kyautar su ne ake mai dawa amma dai baicin su da an ma kyauta ko kai ne kuɗi ne amsa kake kuma duk wanda ya ma ma'aruf karama kamar yadda muka ambata duka yace babu ma'ulatun rajul ahu taimakon arrajul namiji da zai wa dan uwa ma'una taimako wani a ka tsallake ke guda karanta guda قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي اخرجي قالت لا, لا أخرج إلا كارهة طب يجي حدثنا موسى بن إسماعيل وما أخرجه البخاري في تاريخ الكبير وصاحب الباني يجي حدثنا موسى في بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ولنا حديث اليوم حديث القدسي بو قال الله تعالى الله مدوكاكي يتي للنفس غري الله مدوكاكي يتي واري اخرجي فتا قالت سيري تتي لا اخرج فدنا فتا إلا كارها سيري زون فتا بعدين إن أزوبا ميتي بينا dan adadin zai mutu in aka cewa rai ta fita sai dai ta ce ba da wuta amma dai ko da na wuta a kan ba da san wuta to me yasa ya zo wannan babu babu shi ne wani babu ne mallami shukur ai babu ne muke na godiya ga Allah to yana shiga wannan hadisi da zuwa قال الله تعالى الله cewa Allah madauke cewa rai ukhriji wuta in mutum zai mutu sai ta ce la akhruj kala sai ta ce ba da fita zan wuta sai ne ni ina ba ni so ba kamar in za a raba gangan jiki da rai in mutum ya zo mutuwa in an ce zuwa rai da wuta ba dan tana so ba kamar da ƙarfi da take wuta da garin mutum ya mutu kenan ba wanda yake son mutuwa to me yasa ya zo nan ba ba eh don kana mai godiya da Allah ba don kana wadi musu za ta wuce ne dan tana mai godiya ga Allah ba dan tana son ba za ta wuta ne don tana godiya da Allah ba don tana so ba to sai malamai suka ce abin da ya sa Buhari ka wannan hadisi anan tunda ai ba baban ne ba shi baban godiya ne ke kuma sai ka wannan rajare wai asalin shi dan mutum iri na mutum asalin shi ko butulu ne bai godewa sai dai mai imani kamar rai ita mutum shi asalin shi butulci gare eh eh ne bai da butulci sai mai imani don wannan a ta wannan hadisi kenan duk iri na mutum kawai yana da butulci sosai duk abin da saka bai yana da butulcewa bai ga alheri kullum ya fi ganin lissafa sharri da akan alheri kenan yanzu rai da take bata kusa da wajen mutuwa ai ba ta gaba shekara hamsin da sai a duniya ko sassan ko saba'in duk ba ta gaba abin da alheri da Allah ya maza amma ne take a tsoki ɗaya ta ce ba ta sako kenan duka ba ta ga wani alherin da Allah ya mata kenan al'asal fi insan kanurin shi iri na mutum mutum butulci gare yanzu lokacin da Allah ya halicci sama lokacin da Allah ya halicci ƙasa ya aka lokacin da Allah ya halicci ƙasa ya yake su mastawa ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا سائلين Allah zai cewa menene art da yake mata ibe yake mata ibiya da sama da kasa ku zo ko dau alkarha da sama da kasa ku zo ko kuna ki ko ku so ya suka ce sai suka ce muna zawa muna masu da amma da shi mutum zai mutu in an ce rai huta sai ta ce a'a ko da zan mutu ba da yana su ba amma da sama da ƙasa da Allah ce sai su zo sai suka ce ga mu nan mun zo dama aka ce ku zo ko kuna so ko ba ku so ku zo sai suka ce ga mu nan mun zo muna da'a ya ubangiji mahalicin mu amma da shi mutum zai bar duniya aka ce rai huta sai ta ce a'a ba dai ina so zan mutu ba kenan sai ka diba sai ka kuma so ta ajiyati innal insana kafir وما أدري إن الإساء لربه لكنوز وإنه على ذلك لشهيد kenan shi mutum ga ubangijin shi mai butulci ne kenan baya godiya kullum yana lissafa ne ne kirki bai lissafa alheri ya yi lissafa sharri kenan ba kowa ne ba yake godiya ga ni'imar ubangiji ba kowa ne yake godiya ga abin da Allah ya mai ko kuma abin da mutane suka mai har ya musu godiya kenan dan wannan Buhari ka wannan ruwa ya tare kenan dai namu asalin mu Allah ya yi mutane butulci gare su ba su da godiya sai dai wanda Allah ya rahama sai mai imani ne kawai ke da godiya asalin mutum lakanodun mai butulci ne kuma mai san alheri ne yana lissafa masifofi yana lissafa duk wani sharri amma dai alheri bai lissafawa kai ta mai alheri amma duk sharri daya aka samu asali aka yi shi sai ya ture dukkan alheri kenan mutum haka yake kana mai kana mai shekara da shekaru amma dai ka mai daya sai ga wannan ɗayan da kama ya mance shekara ashirin da muke tare ko hamsin da ya mance mu kenan mutum haka yake sai dai wa mai imani kenan shi ne ba a so mu zama to masu mutunci mu zama to masu imani sai yake babun ma'unar da rajul a haku taimakawa mutum da zai wa ɗan uwan shi
قال حدثنا إسماعيل بن بن أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن أبي م- عن أبي مراوه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الركاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تضع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك to babi na nawa ɗari da sha uku hadisi da ɗari biyu da nawa da ishirin wannan hadisi baiti ya zo a na adab na furat ya zo a sahih babban littafi nashi jami'ar sahih kuma ya zo a muslim kenan ruwa ya ce mustafikun alaiha wannan wadda zama karanta ya ce hadisna isma'il bin abi waisin kala hadisni abdullahi bin abi zinadin an abi an urwa urwa bin zubair ko an abi muradin an abi zarri abi zarri waye abi zarri zarri ya sunan shi jundabu jundabu bin junadata abi zarri gifari kenan daga abi zarri gifari an annabi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kila aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma zai ya ce aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ayyi a'mal wani ayyuka ne khairu suka yi alheri suka yi fifiko a cikin ayyuka to wanne ne lamba wan wanda yi lada ya yi fifiko ya yi fadala kala annabi ya ce imanu billah mutum ya imani da Allah imani da Allah kaga wani lokaci daya ka yi imani da Allah an tu'minu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi duka ka kadata a ranka ba mai kashewa ba mai rayawa ba abin da ya same ka da al'amarin daga Allah yace in kai wannan ya yi komi na biye ce wa jihadi fi sabili kuma da yin jihadi a cikin aikin Allah kila kuma sai a ƙara tambayar annabi aka ce fa ayyu rikabun afdal rikab menene rikab wannan ba ku raka ba iyan tawa kamar zaka iya san da bawa to wanne ne yahi fadala da lada sai ce agala ha samana wanda ya yi tsada kuɗi bawa da yi tsada kenan abin da yi tsada amma bawa na saka bashi yanke shi kenan ai wanda karfi ne wanda yi tsada in ka saye shi ka bashi yanke shi kenan ya yi kowanne tsada misali yanzu ka ba mutum ragon layya kenan ka sai mai tsada ka bashi ka zo kana da kullum kana da halin ka rika sayan yan talatin da biyar biyar kana raba kuma kai kana da halin in ja ka da ladan yana abin da ke rina duk abin da zaka yi in dai mai tsada ne ba sai bayan ba abu dai mai tsada wanda kai shi to wannan shi ne wa abbasu ha inda ahliya kuma wanda yi kima guri iyalansa iyalan shi kenan ba wanda mai kima mai tsada sai yace kala yace wa yace da a ba zan yace a fara aita illam astafi ba'd al-amal to ba ni labari in kuma ba na iya ba shashin aikin da ka zana ni zai kamar ya ce mai ayi menene imani jihadi ta umar yanzu ai babu jihadi da irin wannan do to in bana iya ba shashin aiki me zai sai ce fati'ilu da'i'a fati'ilu da'i'a in aka ce da'i'a mutum wanda bai san wani abu baka koya ne kamar mutum mai gana ko yana hanya kamar misali yanzu kana tafiya sai ka ga wani ya farko a mota ko na abu ko bai san bayan da zai yi ya gyara abin ya fita sai ka tsaya ka gwada mai i kaza i kaza ka wuce kenan ka ga tasirin da ya ne ko kuma wannan makaranta ta shigo ka zo wucewa da suna exercise ba san ba inda su samu wani foreign din kuma kana sai ka gani sai ka tsaya yi ka gwada musu ka wuce to irin taimako wanda mutanen sun shiga halin ba wai ba su san abin ba kuma suna buƙatar shi'a a lokacin kenan wannan kan sai ce autar sina'u li akharati nan akharat nan abin da yake ne ka aikata a harar a harar kamar dai ba dole ba za ce kamar dai mutum ga yana wani sakarai wawa ga yana wanda za ka seta shi ka tsora shi musu da zo ya daidaita shi ne a harar wanda ga yana dai shi mutum ne bai cikin jama'a mana dole ba sai ba mutum da bai cikin jama'a ko gane mutum da bai cikin jama'a bai cikin jama'a bai an mun gane kamar mutum ganin dai in an biya shi ida shi zai ko amma dai in an sa shi jiki sai a sai shi to shi ne a haram kenan daga cikin babban lada a unguwa ne a sarfis ne a gurin aiki ne a yi ne kenan an samu mutum gaya nan a harak ne wanda dole sai an sa shi jiki an daidaita shi an saita shi an mai ne to shi ne in kai wannan shi ma na daga cikin manyan-manyan lada iji Allah sallallahu alaihi wasallam ranar mutum ne ko ko mutum ne bai iya kasuwa ba bai san yadda za a yi kasuwa ba bai san yadda za a mai da biye ta zama lb ba ka zo ka seta shi ka ɗauke shi kasuwa ƙauye ce ka kai shi kasuwa ce ka kai shi ga yadda za a yi ga yadda za a yi duka ya shiga ka gwada mai ga yadda ake kasuwa in kiwo ne ga yadda ake kaza ga yadda ake kiwo ai da kowanne yanzu duk kuɗi nawa ka bashi bai iya shere in sai wasa su to kai sai ka zo ka seta shi ka gaya mai ga yadda ake ka koya mai ka koya mai in da ya koyu ya daidaita to shi ne ta sanawar Allah kenan kai ka aikata shi ka kera shi ka kera shi ke da daga cikin bayan aiki kale ce a fara ta inda iftu in kuma na yi rauni ba ya ji a bazami na yi rauni ga na gida duk wani abubuwan ba na iya ba ba na iya kaza ba ba na iya kaza ba wani in taimaki wani a gari ba na iya ba in kera wani ba na iya ba duk ba na iya ba kenan na yi rauni kalihi annabi ce mai tada annasa min sharri kai bar mutane daga sharri kenan bakin ka ya wada alheri ko wadi shi kiyaye da ko wanda ko ka zanna a gida amma dai duk wanda ya wuce ka bada labarin wannan kai da wannan ka bada hasken wannan ka bada labarin shekara goma da ya wuce ka bada shekara labarin wannan kai kowa bai ba duk wani labari na sharri baka ka alherin mutum sai dai sai dai sharri kai ta hudun wani ya yi kaza ko kuma wani muka yi kaza ko wani tsohon barawo ne ko wani wanda gani ba mutum kirki ne ba ko wani kaza abinda an wuce fashin ma kai kaka kenan shi ce nan tada an nasa ka bar mutane mina sharri daga sharri kada zaman to bakin ka kullum yana wadin sharri ga mutane wasta kim ne ba da can ba shi ba ka wadi shiru ko kai ka wadi alheri ko kai shiru yace fa inna ha sadaqatu to in kai haka to wannan abubuwan sadaka ce tasadduk biha ala nafsika wanda kai sadaka a bisa kanka kenan zaka samu lada ka zamna ka kare bakin ka baka ambata kowa da shari baka kaza baka kaza to alheri ne zaka samu sadaka wani sai sauran mintuna mintuna ya cika to kenan zan mu tsaya daga nan sai idan Allah ya kai mu satin gaba da rai da lafiya sai mu tashi babi na 114 باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ما أبو تان على خير على الدنيا سوني ما أبو تان على خير على الآخرة فاتا أبو كرنا كرنت الله بام لا دا أبو دمك تسبي الله قابل سامنا سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك